أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Allah ya sake dawo da mu cikin wannan masallaci inda muke ci gaba da karatu cikin littafi na risala wannan shine darasi na 36 muna fata karatun da zamu yi Allah ya sanya albarka ciki Allah ya sa mu yi aiki da abin da muka fahimta inda zamu yi kuskure Allah ya gafarta mana za mu tashi kan sabon babi jiya mu yi sallah ai mu yi karatu akan babin da yake salatul khawf wato sallan da ake lokacin da ake cikin tsoro To yau kuma za mu yi karatu a babi da yake magana fi salatul idaini kan sallah na idi biyu, idin lahiya da idin azumi da na lahiya, wa takbir ayyami minan da kuma kabarbari da ake yi a ranakun mina, wa salat wannan shine abin da babi zai karantar da mu. Sallan idi dukkaninsu biyun martabansu guda ne. wannan ana yin sa bayan an idar da azumi na ramadana sannan kuma ɗayan ana yin shi bayan wato aiki na hajji a goma ga watan muharram kenan sannan matsayinsu kuma a addinance a mazhaban imamu malik da imamu shafi sunna ne masu ƙarfi sunnatin mu'akkada wato suna daga cikin salloli wanda suke na sunna masu ƙarfi wajen mazhaba na imamu abu hanifa kama wajibi ne sallan idi din ga wajen imamu ahmad bin hanbal kuma sallan idi wato farda kifaya ne farilla ce amma wanda wani ke ɗauke ma wani kamar sallah ne na jana'iza yan samu wayanda suka yi to sauran ko ba su yi ba babu komai to wannan shine matakin sallan idi a matsayinsu a cikin shari'a na musulunci malam ya ce wa salatul idaini sunnatun wajibatin ka gani ko sunnatun wajiba shi ake kira sunna mu'akkada din sunna ce wanda take wajiba ya kharuju lahal imamu wanda liman yake fita wannasu da mutane bahwatan da hantsi ana yin sallan idi dukkanin su biyan da hantsi ake yi bi kadari ma iza wasala hanati salatu gwargwadon lokacin da ya isa zuwa wajen wannan masallaci to sallan ta zo domin kamar in liman ya riga ya iso masallaci to sallah kawai ake somawa ba tare da an soma hudu ba a daidai wannan lokaci ba walaysa fiha azanun babu batun kiran sallah a cikin sallan idi walal iqam wala iqamatin hakan nan babu ta da iqama bai salli bihim raka'ataini liman zai salla tare da jama'a raka'ataini rakawa'i guda biyu wanda ya qara'u fihi ma yana karantawa cikin wannan rakawa'i biyun jaharan a bayyane kowace raka kuma za a karanta ummul qur'an wato suratul fatiha kenan wa sabbih isma rabbikal a'la da kuma sabbih isma rabbikal a'la hakan na raka na biyu bayan fatiha wa shamsu wa duhaha da wannan suratul shams wani abuwa da makamancin irin wannan bi ma'ana wannan duk wanda mutum ya karanta ko kuma wanda liman ya karanta diyayi wa kabbir yana yin kabbara fil ula a raka na farko saba'an yana yin kabbarori guda bakwai qabla al-qira'ati gabanin soma karatu yu'addu ana kirgawa a kabbarori bakwai ɗin nan takbiratul ihram kabbara na harama tana ɗaya daga cikin kabbarori bakwai da za a yi da kabbaran harama kaga za a ƙaro kabbarori guda shida kenan wa fi saniya a raka ta biyu kuma hamsu takbiratin wato kabbarori guda biyar za a yi amma la yu'addu fiha takbiratul qiyam ba a kirga takabbara na miƙewa a wannan lokaci din in ka lissafa da kabara da aka yi wanda aka miƙe to sun zama to shida kenan so haka ne liman zai sallaci wannan kuma yana kabbaran nan sauran jama'a dukkaninsu suna mai da wannan kabara a lokacin da ya yi wa fi kullin a cikin kowane raka'a sujadata ne akwai sujadu guda biyu kamar yadda aka sani sun mai tashahhadu sannan sai liman ya yi tahiya wa yi sallam ya yi sallama an gama sallan an gama sallan idi kenan to daga yin wannan sallama sun mayar kalmimbara sai ya ɗale kan mimbari wa ya hudu ya yi hudu ba wa ya yana zama fi a wani hudbati a farkon huduban shi wa wasu ha da kuma tsakiyanta sun mayan sarfu sai ya juya shi kenan in an gama huduba to an gama batun sallan idi kenan kowanne a ciki wannan an gama da yadda zatiyan ita kanta sallan take da kuma yadda ake yin ta wa yustahabbu an so mustahabi ne an yarja'a shi wanda ya je masallacin idi ya dawo min ɗariƙi ɗariƙin lati a tamin ha in zai dawo daga masallaci kada ya biyo ta hanyar da da ya tafi ya canza hanya ya dawo wannan shine abin da ake so akan babi na mustahabbanci yau ba wai a babi na dole ba akwai inda in ka je din babu yanda za ka yi ka dawo sai ta hanyar da ka je dole ta nan za ka dawo to kaga ba za a so ma lissafa cewa to wannan din dole sai an kirkiri wata hanya domin tabbatar da wannan mustahabin ba amma in kana wurare irin nama nan ƙauyuka da sauransu wata ko'ina ma hanya ne kaga za ka iya bi yawa duk abin da ya kasance dole shine ake yin sa amma an ce mustahabi ne to shi kuma dama in ta samu sai a yi in kuma dama ta samu ba ba za a yi ba kamar ɗaukan ɗaukan mamaci ne a makara abin da aka fi so shine a tafi da shi akan akan kafaɗa har makabarta to amma yanzu in kace dole kuma sai an yi wannan aika wahalar da jama'a daga na ɗora gawa a kafaɗa har gindin dutse kaga ai ba zai yi ba to wannan sai a samu wata aji yawa dama ta samu sauƙi ya samu shi addinin musulunci mai sauƙi ne duk abin da ka ebo ka ga ya baka wahala to wannan fa ba addinin ne kake yi ba ka je ka sake neman ina ne wannan karatu yake yawa ma ja'ala Allahu fi dini min harajin babu wani wahala cikin wannan addini din sannan kuma duk inda aka ce ga sauƙi ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam yakan zaɓi sauƙi kamar yadda yake nisantan abin da aka ce haramun ne mun gane ko to wa yasta ba an yarja min tariqin ghairi ghairi tariqin lati ata ha wannan su hakan nan liman shi ma ba zai ya canza hanya wannan su kazalika hakan nan su ma mamu da sauran jama'a da suka je sallan idi kazalika su ma haka ake so su ma su canza hanya din mu gane makasidin shari'a ta sallan idi shi fa ana yin sa ne saboda nuna girma da buwaya na addinin musulunci a ga mutane dandazansu sun fito ga baki ɗaya sun zo shi yasa aka ce in za a koma ma a canza hanya in dama wa'yansu ba su gama jama'an ba to ga jama'a nan kuma an dawo wannan shine babban makasidin shari'a wajen sallah na idi ɗin gabaki ɗaya. Yawwa. Wa in kana fi duha in ya kasance idin lahiya ne, to kharaja bi ubhiyatihi shi liman ya fita da abin yankan shi ilal musalla zuwa nan masallaci ɗin. In ya je aka gam aka idar da sallah fa zaba ha sai ya yanka ta a wajen. To bayan ya yi yanka kowa kuma ya samu lasisin yin yanka kenan. domin duk wanda ya yi yanka kafin liman ya yi yanka bai yi yankan lahiya ba an samu sai liman ya yi yanka na lahiya to kafin kai kuma ka yi lahiya ɗin wayin na fazar auna haraha in kuma na sokewa ne ya soke liya alama zalikan nasu don mutane su san wannan ɗin aikin an yi to in kuma liman yau ya je idi ba shi da abin yankan fa shi ba shi da abin da zai yanka to zai yi umarni ya ci mutane kowa ya koma gida ya je yankan shi in yana da abin yanka ka ya yanka a nan kowa ya gani ai in ko babu da shi zai ba shi da shi zai ce kowa ya je su kuma wanda suke nesa da masallacin idi inda ba za a samu a je idi ba kamar na sallan juma'a ne za ka je sallan idi in baka wuce mil uku tsakaninka da wannan masallaci na idi ba kamar sallan juma'a to sai kai kana cikin wanda ba za su iya zuwa wannan sallan idi din ba to sai ka yi kirdadan wato a imma na kusa da kai ina ne inda aka yi sallan idi sai ka yi kirdadan yanzu kan sun sauko daga sallan idi sai ka yi lahiyanka shi tun da kai lokacin sako bai zo maka ba amma yanzu kaga da aka samu ci gaba na a hanyoyi na sadarwa to kaga ai ana yi kana gani ma kana ganin shi a waya liman yana sallah har ya gama har ya yanka shi kenan sai ka ɗora hukunci akan wannan yawwa fa yazhabuna ba'dahu sai su yanka gaba bayan shi liman yayi yanka ba a yin yanka kafin liman yayi yanka wal yadhkurullaha fi khurujihi min baitihi liman yana ci gaba da yin zikiri na Allah yana ambatan Allah yana kabarbari fi khurujihi lokacin fitan shi min baiti min baitihi daga gidan shi fil fitr idi na azmi wal adha da kuma idi na lahiya yana yin wannan jaharan a bayyane mun gane ko hatta yati al musalla har sai ya je masallaci eh wannasu to kaga mutane su ma akan wannan kabarbari da ake yi kazalika hakan nan za su yanda liman yake yi faiza da kalar imamu lissalati lokacin da liman ya shiga cikin sallah qata'u to abinda dama yake kan mamu sun riga liman zuwa to in sun je masallacin ma za su ci gaba da yin kabarbari Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar za su yi ta yin wannan in sun ƙara Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar wallahi alhamdu wannan duk ɗaya ne to su za su yi ta yin wannan lokacin da suke sauraron liman ya iso masallaci to daga liman ya iso masallaci sai a yanke kabarbari sai kuma a ci gaba da a hudu ba babu zancen yin wa'azi kafin zuwan liman mun gane ko babu zancen cewa bari a zo a yi firikutu ba kafin liman ya zo yanzu a yi hudu ba babu babu inda wannan karatu ya zo ga dai karatun da ya zo shine a yi wannan kabarbari din ba a sallan idi ba har ma sallan juma'a ya je sallan juma'a bayan ka yi na tahiyatul masjid ko to bayan ka yi kuma zaka zauna ne ka ci gaba da zikirin Allah har liman ya zo sannan sai a sai a kama sallah to wayannan wasu abubuwa ne kawai suka zo mana daga baya ake ganin an samu lokacin da za a iya abin nan amma da ya kamata a san cewa wannan din ba shari'a ba ce yawa ina muke kazalika fa iza da kala imam qad'u wa yukabbiruna bi takbir al-imam lokacin da liman yake yin huduba suna yin kabbara tare da shi fi khutbati cikin cikin huduban shi yana maimaita kabbarori yana yin kabbarori su ma mamu suna yin wannan kabbarori din wayin su tuna lahu suna yin shiru fi masu zalika duk inda ba kabbara ba amma duk inda ya yi kabbara a lokacin da yake kudu ba to mamu su ma suna yin wannan kabbara din lokacin kuma da ba lokacin da ya yi kabbara ba to za a yi shiru a saurara bayan karar ayyamin nahari in ya kasance kwanaki ne na suka shine bi ma'ana idi na lahiya to falikabbirin nasu dubra salawati mutane za su yi kabbara bayan kowace sallah da suka yi min salatin zuhuri min yawmin nahar daga sallar azhar na wannan rana din za su soma yin kabbara ila salatin subhi min yawmin rabi har zuwa rana na hudu asbahin rana na hudu kamar irin wannan asuba din to in ita ce rana na hudu aka yi kabbara gaba daya to shike shikenan an gama wa wa akhir ayyamu minan wa rana na hudun nan shine karshen rana na mina eh yukabbir idza salla subha thumma yaqba'u to zai yi kabbara idan aka sallaci sallar asuba na wannan rana din eh thumma yaqba'u daga nan kuma an yanke an gama wannan kenan wannan ibada ita kuma ta kare anan to ina ganin za mu tsaya anan sai mu tashi wa takbir dubur salawati za a kawo yadda ake kabbara ɗin akwai za a iya samun kes yau a samu ga ga ga ga idi ya zo kuma ga sallan juma'a dukkaninsu sallan juma'a idi ce ta sati wannan kuma idi e sallan fitir ko wannan shi kuma idi ne na na shekara to sai aka samu ga ga ga ga sallan idi ya zo ga kuma sallan juma'a ya zo to shi addinin musulunci babu abin da ya bari mun gane ko hakan kuma ya faru a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yayi a wannan lokaci din hadisi ya zo cikin sunan Abu Dawuda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace to lalle yau idi guda biyu ya haɗu muku a rana ɗaya idi na na lahiya da kuma idi na juma'a saboda haka duk wanda ya so bayan an sallaci idin kenan duk wanda ya so ya tsaya a yi juma'a da shi wanda ya so ya tafi mu kan za mu sallaci juma'a ka gana an ba da option wanda ya so ya tsaya a yi sallaci idin a yi juma'a wanda ya so kuma ya tafi to a wannan waje malamai masu fassara suna cewa ai mun faɗi sharaɗan idin da yadda da abu da kuma lokacin da ake yin idin wasu su koma inda suka taso su sake dawowa domin sallan idi sallan juma'a akwai wahala a ciki kuma kamar yadda muka so makaratu Allah bai sanya mana wahala cikin wannan addini ba to kaga wannan option da aka samu su in sun tafi gida za su koma idi ne na lahiya za su koma su je su yi lahiya bayan su yi lahiya maybe a ce an gyara nama sannan kuma a sake dawa wasu daga inda za su taso din ma ba za su samu juma'a ba tunda lokacin babu irin waɗannan masallatai na juma'a da muke yawan magana a kai yanzu ko ina kowace anguwa da masallacin juma'a ta to da can babu nan garin madina za a zo a taru ga baki ɗaya a yi sallah din to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada wannan option din to abinda za mu fahimta wannan option yana nan to amma sai hukunci na biyu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya so ya sallaci juma'a wanda ya so kuma ya tafi da ya faɗi wannan wanda duk aka ɗauke masa sallan juma'a to sallan menene a kan shi azhar tun da ce ya so annabi ya ce mu za mu sallaci juma'a to ashe kaga wanda duk aka bashi ba zai yi sallan juma'a ba saboda uzuri ai sallah azhar ba ta faɗa a kan shi ba to in ya je duk inda yake sai ya sallaci azhar ya sai azhar tunda ba zai dawo nan ya zo ya yi juma'a ba to ana yawan samun irin irin waɗannan suke tasowa a wurare da dama a kuma lokaci daban-daban musamman a in an juma'a ta ta tsinkayo mu cikin sallan idi so wanda bai sallaci sallan juma'an ba sai ya yi sallan azhar sai can inda yake amma ba za ka yi yin sallan juma'a ba sannan kuma ka ce ba za ka yi sallan azhar ba mun gane ko ai kaga ko a nan ne ko a cikin gari kake in dai baka yi sallan juma'a ba uzurin da yana ka sallan juma'a bai yana ka yin sallan azhar ba so kowanne kuma ibada ne mustaqilla sallan juma'a tana nan ita farilla ce ita ko sallah na idi sallah ce wanda take sunna mu'akkada ita kuma sallah na juma'a wajiba farilla ce wanda take wajiba saboda umarni na Allah fas'au ila zikirillahi wannan kuma wato sunna ce tun asalinta babu yanda za a yi sunna ta ɗauke abin da shike na farilla mun gane ko to za mu dakata a nan insha Allah za mu ɗora sati mai zuwa abinda makaranta muka dace Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wani masallacin? A ba a yin nafula a masallacin idi. Ba a yin nafula a masallacin idi. Daman lokacin dai lokacin nafula ne shine lokacin walaha. Mun gane ko? To sai ka yi walahan ka tun a gida ba sai ka je masallacin idi ka miƙe ka ce za ka yi nafula a wannan waje. Ba a yin nafula. yau an je zama ake a jira liman in liman ya zo ya yi sallah ya yi ba sai a tashi a tafi hakan nan ba a yin nafula bayan sallan idi ba a yi kafin sallan idi ba a yi bayan sallan idi sannan wanda idin kuma ta kukuce mishi fa shi bai samu sallan idin ba yana cikin gari amma bai samu sallan idi ba mun gane ko to wannan zai iya sallatanta shi kuma a gidan shi mun fahimta ana fita da maza da mata da yara da manya duka ana fita domin halattar wannan sallan idan har ma waɗanda matan da ba su da tsarki aka can sun je su kuma tsaya daga can baya yawa wallahu a'lam bai yi ba ya bar abu wanda yake wajibi ya bar sallan idi don ya samu sallan juma'a tunda sun zo rana ɗaya ko mutanen ƙauye a shi cikin gari ma yake ga mu ga masallacinmu eh eh a to ai kowace mazaunin kanta take ita sallan idi sunna ce mai ƙarfi sallan juma'a farilla ce kuma kowace indifenda take yawa babu abin da zai babu abin da zai sa ka bar sallan idin haka kawai dan kawai ga wata idi ai waccar idi ta sati ne wannan kuma idi ne na na shekara ta ai babu dalilin da zai rasa faril sunnan ballantana ya sa ko malam baban gida ka ƙara bayani dai akan tambaya su ne eh a ƙauyewa wanda ya ga dama ya jira juma'a wanda ke ga dama bai tafi na amma sallar azhar yana kansa sannan kuma annabi ya ce me
wanda ya samu sallar idi ya Mm, ga dama ya jira juma'a shi zai jira eh tunda ya ce amma mu za mu sallaci juma'a din kaga ai su sun yi idi sun yi juma'a ka gani ai shi yasa ma wato ƙarin bayani a kai shine babu yanda za a yi a bar sallan juma'an saboda idi dole a samu rukuni na jama'a wanda dole su kuma sai sun sallaci sallan juma'a mun gane ko ko da mutanen ƙauyen sun tafi to dole ne a samu wanda dai suka zauna dole sai sun yi sallan juma'a amma wanda yake cikin gari shi ba shi da wannan ah, zaɓi na cewa a'a tunda an yi sallan idi ne eh, an yi sallan idi ba sai na zo sallan juma'a ba wanda dama an sa wannan ɗin in ka duba cikin sharhi manya-manyan sharhohi da aka yi za ka samu malamai suna nuna cewa saboda mushakka lokacin da mutane suke tasowa su zo sallan idin wurare ne masu nisa suke barowa su zo in su- da aka yi idin kuma sai ya haɗu da lahiya kaga bayan an yi idi a nan ba za ka bari har azahar baka je ka yi lahiya ba domin ka bari azahar ta yi baka yi lahiya ba to kuma sai washe gari za ka yi lahiyan to mutane za su ruga su koma gida sannan su je a kama abin yankawa a yanka abin sokewa a soke watakila ma a yi aikin su duk a lokacin sannan yaka ce ka sake dawowa sallan juma'a to kaga watakila ba za ka an samu dai wahalarwa a wannan waje sanabi ya ce to duk wanda ya ga dama ya- ya tafi ba sai ya halarci sallan juma'a ba amma mu za mu yi wannan sallah na juma'a ɗin kaga annabi ya nuna cewa ya yi idin sannan kuma at the same time ya yi juma'a da ya ɗauki zaɓin cewa to shi kenan domin da bai yi sallan juma'a ba to da shi kenan idin ta koma makwafin juma'a amma tun da ya yi ta biyu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana kyakkyawan koyi a gare ku shine ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya taimake mu wannan kamun wuce nan da wannan juma'in Eh.
tambayar wannan wanda zai zai iya sallatar eh, idinsa Mm.
wanda kamar yana kauye kenan ba na'am zai yi sallar idinsa a gida kenan eh yawa to nan shi matsalan hudu ba kuma fa
Okay, oh, wanda ba zai wanda bai samu sallan idi ba. Yawa sai zai yi sallah a gida babu batun kudu ba a wannan lokacin. Zai yi nafila ne kawai eh a madadin su.
Mm.
Zai yi nafila ne a madadin wancan din. Zai kabarwari. Kabarwari kan ma ana cikin su ne ai duk ana so ma ba wai iyakacin bayan sallah ba. In dai har zaka tsaya ka yi shiru babu abin da kake kawai sai ka ci gaba da kabbara a waɗannan kwanaki ɗin guda uku ko kuma kwanaki guda uku in ka lissafa
guda biyar da guda shida da guda oke na cikin sallah a ba za ka yi su ba nafila kawai za ka yi su ne madadin idinka ba sai ka yi wayancan kabbarori na goma sha ɗayan nan ba eh, bakwai da shida ko sha sha uku ba sai ka maimaita su ba wannan lokacin ina da yana nan a cikin sharhin daidai sharhin wannan magana ɗin a cikin wancan sharhi na zuruki ya kawo su ba za ka yi za ka yi nafila ne a madadinsu ba tare da ka shigo da waɗancan kabbarori da ake yi ba
wato sil da mana kuma a nan din abin kamar makasudin sallan juma'a da kuma sallar eh, idi eh ɗaya daga cikin makasudin shine haɗuwan jama'a haɗuwan jama'a musulmai.
Mm.
yawwa to ya kasance limamin talaka ne babu wani abin nan da ya zo akan cewa akwai kamar inganci ko kuma na waccan shi liman don a nuna haɗin kai eh a yi ko da karo-karo a samu masa lahiya a babu wannan cewa a cikin shari'a Mm.
babu wani doka da ta ce sai kun siya ma limamin ko eh, dabba na lahiya amma in kun yi kun kyautata mun gane ko yawa amma ba za a ce wai dan kaza ba domin duk da a- in an soma wannan to nauyi zai soma tsoruwa a kan jama'a yawa in limai yana da abin layyan shi ya zo ya yanka abin layyan shi kamar yadda shari'a ta ce in babu in ya gama sallah to ko ya yi shela zai yi kowa ya je gida ya yi layya yawa in kuma da abin layyan dama yana gaban shi zai yanka kowa ya gani in babu kowa ya je ya yi in kuma an saya ma liman wannan fa nema madalla ana iya yin kyauta ana iya yin sayan abin layya ka iya saya ka ba mu wani to dan ka saya ka ba ma liman kuma wannan ai bai ɓaci ba amma ya zamo taklifi na cewa dole sai an saya ma liman eh, ragon lahiya ko abin da zai lahiya wannan babu shi yawa amma an yi shi cikin kyautatawa cikin nau'i na yanda za a ba da kyauta to wannan ya yi amma in za a yi shi da nau'i na shelantawa wannan shi kuma bai yi ba sai ana ganin kamar ado ne a a ci baya ne domin gara a ɓoye a kai ma liman ana gobe sallah liman gara amma har a yi taro cewa za mu yi taron tara kuɗin sayan rago ma liman a'a wannan bai yi ba wannan shine kaskantar da addinin ma ba wai nuna ɗaukakan shi ba Mm. a samu kawai su- limaman guda nawa ne guda ɗaya ne malam ahmad malam isa kawo dubu hamsin dubu hamsin ma a siya ma liman rago an siya an kai mishi babu ma wanda ya san liman ɗin ba ma shi ne ya siya da kanshi a to za ka bani kyauta sai ka shelanta na ce maka ba na so na an shelanta za a siya min rago an so zan ce a ba na so ku kai mu wani eh Allah ya batun tafiyatul masjid eh yau ana samun matsalar ruwa kamar yawanci karamar sallah sai a yi sallah a cikin masallaci shin mutum zai yi tafiyatul masjid Ok, eh, akan samu irin wannan yawa wajen yin sallah. Shi kamar da muke faɗan karatun da maƙasidin shari'a. An ce a fita aje a yi wannan sallah na idi a masallacin jeji. Ma'ana ke na masallacin wajen gari musalla. Saboda dukkanin jama'a su ga dandazon mutane ne waɗannan musulmai waɗannan sun dawo. To sai wayanda kawai ba za su yi wannan ba, shi wanda suke cikin garin Makka da Madina. sukan a nan ka'aba ko kuma a masallacin annabi nan ne inda za su yi idin su Eh, ko yanzu ma in kaje ai sallan idi kafin ku dawo daga jifa ma za ku samu har an yi yau ba za ku samu sallan idi ba masu aikin haji ibn zo da ba dole ne a kansu ba to sai kuma yanzu in aka kewayo eh, dam- damuna ta shigo cikin cikin azumi Eh, yanzu muna watan uku ko mun yi sallah a watan uku uku uku uku nan da kamar shekaru goma sha biyar za mu so yin sallah a cikin azumi din ma a cikin damuna yawa to za a zo za a yi sallah kuma sai ga damuna ta zo ruwa ya zo ba za a yi sallah a abin nan ba a can masallaci na jeji to sai kuma wa- aka zo yin sallan idi din a masallaci to amma kuma kai ka riga ka zo za ka iya gabatar da tayyatul masjid za ka iya gabatarwa za ka yi tayyatul masjid kafin liman ya zo saboda wannan ai an samu inda aka shiga daman tayyatul masjid din nan nan cikin masallaci ne mun yi karatun shekaran jiya a babu sallar juma'a sai ga mutum ya zo a haraba shi kuma ya ce wai zai yi tayyatul masjid to wani masallaci ya shiga da shiga masallaci ba wanda ya shiga masallaci ne shine mai tahiyatul masjid yau to tunda wannan an shigo cikin masallaci za a iya gabatarwa in dai har ka shigo kafin liman ya ya iso ka ya ya fara huduba amma ya soma huduba kan zaka dakata in kuma ya soma huduban kana ta yatin masjid din sai aka ce ka yi da sauri ka samu ka gama domin ka saurari huduban da ake yi Allah ya taimake mu wa alaikum assalam
kamar yadda ake cewa idan ka zo sallar juma'a na'am sai sai ka rasa sallar juma'a kana iso ba sai ka rasa sallar juma'a eh
zaka a sallar juma'a ne zaka a biyu zaka yi ko kuma zaka yi azhar din abu azhar za ka yi zaka abu raka'a hudu za ka yi ai ko ka samu liman in dai har ya gama raka ya taso daga ruku'u a raka'a na biyu kai ka shigo masallaci to kai raka'a hudu za ka yi ai kaga ka samu sujada har da ta yi har da sallama to amma in ka tashi hudu za ka ci ko ba biyu ba eh za ka ci ko azhar azhar za ka yi domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda man adraka raka'atan fakad- fakad adraka salata duk wanda ya riski abin da ya kai raka'a ɗaya a sallah to ya riski ita kanta wannan sallah ɗin ashe wanda bai riski raka'a da ta kai guda ɗaya a sallah ba bai riski ita kanta wannan sallan ba saboda haka idan baka riski abin da ya kai raka'a ɗaya a juma'a ba baka riski wannan juma'an ba sai ka yi alfarman da ka samu ba sai ka sake ikama ba sai ka ci gaba kawai ka kawo rakawa in ka guda hudu Allah ya taimake mu ba shakka ana samun wannan cewa rakawo'i biyu za a yi ko rakawo'i hudu duk wanda bai samu abin da ya kai raka ɗaya ba sallar azhar zai yi Shi da cika.
na hukuncin masu bari cin sauraron kudu a a sallolin idi kawai da zanga ana idar da sallah kawai da shi.
bai saurari eh, hudu ba ba wannan ya toye sallan shi amma sallan idi ta yi shi bai saurari hudu ba ba wannan ya tauye ya tauye wannan sallah din eh amma ba za babu hukuncin cewa kabli ko ba a da akan shi sai dai mu sani sauraron hudu ba a a idi farilla ne yau yana cikin farloli na wanda za ka yi in ka je sallan idi din tsayawa har liman ya gama hudu ba yau ba daga sa- gama sallama ka ga ana tashi ana tafiya ba Eh, sallan idi ya yi amma kuma ya tauye ita kanta sallah din yau ba za a ce batun zai cika ta da kabli ko ba a ba ko kuma ya rasa idin ga baki ɗaya a'a ya tauye dai wannan alfarma na wannan idi din sauraron hudu ban wajibi ne
don hausa wa mutu Wa alaikum salam.
kuma a wannan gaban Na'am.
ni a fahimta na ko shawara yana da kyau malamai don matakin karantar da mutane a wannan gaba kamar in ya zama sallan sauran kwana biyu ko uku Eh, tsarin da jawo hankalin mutane kamar da ake yin maganar kabara da a ciki da jawo da maganar canjin hanya mm, so in ana ɗan wa'azantar da mutane a masallatai domin da yaran mu ana ji an faɗa yau ne gobe ne ko jibi da wahala a manta ƙwarai.
amma in ya zama abin ya karatu ne kamar yanzu da muka zauna a majalisi a kai shi kenan Eh, nasiha da gobe liman bai tashi yi na wani abu da kuma to ya kamata tun da abin yana zuwa su ɗaya ne a so ɗaya ne za a iya manta.
kuma misali kamar ko sallar asuba ma an yi a dinga jaddada wannan Mm, mutane suna ba da haɗin kai ƙwarai da a gaske.
cikin Mm, Dole ka ga nuna samun wannan yara da manya ana tashi ana ana tafiya a bari. Tabbas. Mm. Wannan zai taimaka ƙwarai da gaske. Zai taimaka hatta kuma kabarori ɗin. Ilimi ya idar da sallah zai zai so mana shi kabaran ba sai ya ce ku yi kabara ba sai ya so mana shi da ƙarfi kowa ya ji ya zamo ya tuna kenan shi ma sai ya yi nashi. Yawwa, to haka shi ma wancan ɗin ladibba na sallan idi ɗin ya kamata a- kama a ce an gabatar da eh, wani lacca a kanta kafin sallan idi ɗin a umarci kuma dukkanin masallatai ga yanda fa ake fita sallan idi da sauransu. To kaga duk masallatai kamsu salawatu wanda bai je juma ba ma zai ji. Sannan kuma ya isar da wannan saƙon sai kaga an yi abin nan ɗin bai ɗaya gaba ɗaya. Allah ya taimake mu. Eh. صلى على النبي الكريم اللهم صل على محمد وارحم محمد وعلى ال محمد كما صليت ورحمت وبارك